ta'ala mahalicin sammai da ƙasai wanda yake gudanar da al'amura kamar yadda ya ga dama yake jujjuya al'amura bisa ganin damarsa da yaddarsa yake juya zamani daga zamani yake canja yanayi daga yanayi yake rayarwa yake kuma kashewa yake azurtawa yake kuma sanya wani cikin bukata ko talautawa yake ba da mulki ga waɗanda ya ga dama yakan kuma karɓe daga gurin waɗanda ya ga dama shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi ba a tambayarsa me yasa ya yi kaza ya fi ƙarfin a tambaye shi babu wani a duniya ko yana raye ko bayan ya mutu face za a tambaye shi in ya aikata abu lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake babu abokin tarayya cikin mulkinsa da jujjuya al'amura mun shaida da haka dukkan mala'iku sun shaida manzanninsa sun shaida dukkan bayin Allah salihai sun shaida lalle Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya shine wanda ya yi hijira daga makka zuwa madina don tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa da tabbatar da saƙon shari'ar musulunci da Allah ya aiko shi da shi mun shaida lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba ya karantar da ya karantar da sahabbai ya tarbiyantar da su bisa aƙida ingantacciya ya kuma tarbiyantar da su bisa kyawawan ɗabi'u ya kuma tarbiyantar da su bisa juriya ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala ba dare ba rana Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsira da aminci a kansa da kuma alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu hijiratun nabi sallallahu alaihi wasallam hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan ya faru lokacin da makka ta yi tsani ya zama an samu tsamarin jayayya da ƙiyayya daga makiya addinin Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya sahabbansa yin hijira hijiratul ula ila habasha suka yi hijira zuwa ƙasar habasha saboda akwai sarki annajashi wadda yake sarki ne mai adalci ba a zaluntan wani kuma a ƙarƙashin mulkinsa baya bari inda ya sani zaka sahabbai suka yi hijira zuwa habasha har da 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikinsu matar Uthman radiyallahu ta'ala an Uthman radiyallahu anhu yana cikin su Jafar radiyallahu an duka waɗannan suna daga cikin sahabban da suka yi hijira zuwa Habasha bayan sun yi hijira zuwa Habasha kiyayya da gaba bata gushe tana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga miƙiya Allah ba wannan zaune garin Makka daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗancan sun yi hijira suka dawo daga Habasha sannan ƙiyayya ta ci gaba da gudana annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da hijira sun yi hijira ta biyu zuwa habasha daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da hijira zuwa madina daga cikin farko farko wanda suka yi hijira zuwa madina a irin wannan kwanaki a shekara ta a shekara dubu ɗaya da ɗari takwas shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da kusan tara yanzu ko da talatin da tara a irin wannan wata sahabbai tun kafin wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka tura su shi da kansa ya yi hijira daga makka zuwa madina a irin wa'innan kwanaki din kamar yadda tarihi ke maimaita kansa kuma tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waɗancan kwanaki ga sunan suna juyawa a irin wa'innan ranaku na hijira ɗaya ga watan muharram ya wulga yau ana cikin watan Muharram a cikin wannan wata na Muharram manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi hijira daga Makka zuwa Madina kafin yayi hijira ya tura sahabbansa suka tafi daga cikin waɗanda suke farko farko akwai irin su bilal radiyallahu anhu akwai su abu salama ibn abdul asad yana daga cikin kusan ma farko sannan amir ibn rabi'a irin su abdullah ibn ummi maktum waɗannan duk suna daga cikin su ammar ibn yasir suna daga cikin sahabbai na farko farko waɗanda suka yi hijira amma abubakar siddiq da ali ibn abi talib radiyallahu anhu suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a makka ba su yi hijira a farko farko ba tare da cewa abubakar siddiq radiyallahu anhu ya jima yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama izini don ya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dakata a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yin hijira da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hijira kafin ya fita sai da ya zamanto an shirya inda zai fara sauke zango shine za su ɓuya shi da abubakar siddiq tsawon kwana uku a zaru saur a jabalu saur wannan zaru saur suka zauna a kogon saur tsawon kwana uku suna ɓoye a wannan guri tare da cewa kafirai suna neman su domin kafirai sun yi gagarumin mitin lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura sahabbansa suna hijira suka ce ya kamata a duba lamarinsa yana tura sahabbansa suna fita daga makka zai je ya haɗu da su su haɗa ƙarfi su dawo su yaƙi makka su ƙwace mulki wannan an yi wani babban taro wadda abu jahal ya halatta utaiba bin rabi' ya halatta shu'ba bin rabi' ya halatta umayyah bin khalaf ya halacci taron hatta iblis da kansa ya halicci taron a sifan mutum dattijo annajin suka zauna suka ce me ya kamata a yi a nan ne suka shirya abin da Allah ya ba da labari wa iz yankuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makiri suka ce a tabbatar da shi a ɗaure shi a gidansa wannan ra'ayi iblis ya ce bai yi daidai ba suka ce a fid da shi a kai shi wani guri ya zamanto an huta da shi iblis ya ce wannan shawari bai yi daidai ba aka ce to a kashe shi kawai a huta iblis ya ce wannan shawari ya yi daidai aka ce ya za a yi a kashe shi aka ce a taro kowane kabila a samu matashi mai jin karfi kowace kabila ta yadda in an kashe shi suka yi masa duka guda da takwabi kowa ya kai takwabinsa aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan babu wata kabila kuma da za a iya yakanta a matsayinta na ɗaiɗaitacciya saboda kowa ya yi tarayya wajen kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka banu hashim ba su da ikon yakar wata kabila guda ɗaya wannan shine dabara da iblis ya shirya musu Allah subhanahu wataala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma umarce shi da yin hijira shi da kansa bayan sahabbai sun yi hijira sun samu karbuwa a garin Madina daga kabilun Aus da Khazraj waɗanda Allah ya zabarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba masa garin Madina kamar yadda manyan malamai suke bayani Allah ya zaɓi garin Madina saboda tsare-tsare wasu strategies da ake da suna ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan lokaci musamman garin Madina ta tanade su ta yammacinta akwai duwatsu masu zafi ta gabashinta akwai duwatsu masu zafi ta arewacinta kuma a buɗe kawai yake ƙofa ne ta kudancinta akwai ƙofa cikin Madina akwai sarƙaƙiyan manya-manyan gonakai masu manya-manyan bishiyoyin dibinai wadda babu wata irin tawaga da za ta iya shiga tsakiyar madina face ta samu matsala wajen shiga har a san tana tahowa kuma za ta iya shiga a taron ta ɗungurungun ba sai dai su shiga ɗaiɗaiku ta yadda ko da kuwa sun shiga to za a iya samun dama a kansu domin ɗaiɗaiku kawai za su iya shiga sannan allah ya sanya garin madina mutanen ƙabilun aus da kazrat wasu irin mutane ne masu daraja da ƙarfi da kuma rashin tsoro da kuma izza da buwaya kuma wasu irin mutane ne masu iya sarayar da dukiyarsu akan abin da suke so sannan wasu irin mutane ne wanda ba sa karban kaskanci amma kuma mutane ne masu tsananin tausayi a lokacin da tausayi ake bukatarsa daga sai Allah ya zaɓi wa innan mutanen su zama su ne masu taron annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai yi hijira ya zaɓi wannan gari ya zama shine garin da ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shi yasa hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ingantacce take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce Aisha an nuna mun garin da za a yi da za wato an nuna mun garin da za ku yi hijira zuwa gare shi ko kuma an nuna mun gurin hijirarku wani gari ne ma'abucin dibinai ana ambatonsa yasrib wato shine sunan garin madina tsoho tsohon suna ya ce masa yasrib Allah ya ambaci wannan suna a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul ahzab ya ahla yasrib la muqama lakum farji'u haka Allah ya ambaci garin Madina a Yasriba a cikin Alkur'ani kamar da aka saba kiranta a wancan lokaci bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai shi ma yayi hijira muna faɗin wannan a daidai wannan lokaci domin dukkan musulmai su tuno irin gwagwarmayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kwana uku a kogo Abdullahi ibn Abi Bakar shi yake zuwa ya ba su labarin gari abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai a cikin wannan kogon Allah ya zaɓi abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine mai raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daraja da matsayi da Allah ya zabawa ya bawa abubakar radiyallahu anhu ya kuma ga cewa shi ya tantanci ya iya juran tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci babu wani da zai iya yin wannan sai abubakar siddiq shi yasa Allah ya zaɓe shi zaka suka rinka zama a cikin kogo har tsawon kwana uku Allah subhanahu wataala da kansa ya ba da labarin zaman manzon Allah da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu cikin kogo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa isnain ne Allahu salisuhuma su biyu ne Allah shine na ukun su wanda duk yake jin cewa zai taba Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to yana taba Allah ne subhanahu wataala domin zaɓe ne na Allah ya cancanta bai cancanta ba wanda yake ganin cewa bai tantanta ba in mutum ya ce kai wannan bai tantanta ba aka ce masa kar ka take ya sake faɗa ya kafirta ko shi waye domin Allah ya san ya tantanta in ka ce bai tantanta ba da Allah kake ibada kowa kake a duniya ba saboda haka Allah ya zaɓe shi ya zama shine abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kogo kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa Abdullahi shi yake zuwa ya ba su labarin gari Abdullahi ibn Uraikib shi kuma an tanade shi shine zai nuna musu hanya domin shi ya san hanya har zuwa yamen da haka shi zai nuna musu hanya zuwa garin madina lokacin da abdullahi ibn uraqid shi kuma sai ya kasance a can wajen gari yana shawagi yana ya gaya musu inda za su je su haɗu da shi wajen gonakansu shi kuma ya ɗauke su daga gurin a kama hanya shi kuma abdullahi ibn abubakar tun lokacin da suke cikin kogo tsawon kwana uku shi zai zo ya ba su labari ita kuma asma'u bintu abubakar radiyallahu anha ita ce zatun niqatain radiyallahu ta zatun niqatain radiyallahu ta'ala anha ita ce take kawo musu abinci a cikin kogo a boye a cikin dare babu wanda ya sani shi ma abdullahi bin abubakar a boye a cikin dare babu wanda ya sani zai zai ba su labari wannan shine fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake shirin isar da sakon Allah don ya dau tauhidin Allah daga inda shirka yayi tsanani shirka ya kankama zuwa ga inda za a samu dama tauhidi ya kankama bai bi shi da ƙarfi ba ko bai wata wata ta hanyar abun da bai kamata ba sai bi shi ta hanyar da Allah ya tsara don mai don mutane su koyi darasi su gane cewa isar da saƙon Allah yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar hankali yana buƙatar ilimi yana buƙatar mataimaka in kun duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa da darajarsa ta kai Allah ya ɗauke su cikin iska cikin ƙasa da takan ɗaya sai su gansu kawai a Madina amma sai Allah bai yi haka ba don a koyawa na baya darasi aka kuma sanya ƙarfi da ƙarfe da kuma wasu mutane waɗanda su ma su zama masu taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin gudanar da wannan hijira din bai da bukatan da Allah ya ga dama sai an aje wani mutum don ya ba su labarin gari amma don a nuna muku cewa akwai bukatan haka in kuna son isar da sakon Allah a lokacin da kuka samu kanku ya kamata ku bi matakai daban-daban don ku isar da saƙon Allah cikin hikima to shine Allah subhanahu wataala yake nuna wa mutane cikin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abubakar shi kuma da yake kawo wannan labari don darajarsa ta ɗaukaka domin in kun raba aiki ga junanku wajen tabbatar da tauhidin Allah duk wanda ya aikin domin Allah darajarsa za ta ɗaukaka a duniya za ta ɗaukaka a lahira don haka ba mutum da yake gudanar da musulunci ba sai mutane da yawa sun haɗa hannu domin darajar su ta ɗaukaka Allah ya kai musu ya ɗaga darajar su duniya da lahira wannan shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a irin wannan yanayi aka kawo masa mutane daban-daban amma in kun lura gidan manzon Allah gidan Abubakar Siddiq familin Abubakar Siddiq radiyallahu an su suka fi samun wato kaso mai tsoka wajen gudanar da abubuwa Abdullahi ibn Uraiqit yaron Abubakar Siddiq ne radiyallahu anhu mai masa kiwon dabbobi da harkar harkokin dukiya shine dan nuna hanya daga Makka zuwa Madina Abdullahi ibn Abubakar dan cikin Abubakar ne radiyallahu ta'ala an shine mai kawo labarin gari da abin da Makka take faɗa zuwa ga kogo ga Abu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Asma bintu Abubakar yar cikin Abubakar Siddiq ne radiyallahu an ita ce mai kawo abinci zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da babanta Abubakar Siddiq shi kansa Abubakar Siddiq uwa uba shine jigo wanda yake shi kadai ne kadai yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kogo wannan ya nuna daraja irin ta gidan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da kuma irin martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna wa mutane cewa addinin musulunci yana bukatan taka tsantsan da tabbatar da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala a doron kasa daga baya suka fita daga wannan kogo suka tafi zuwa Madina bayan sun isa Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa taguwarsa ta durkushe a inda Allah ya umarce ta ta durkushe bayan mutanen Madina sun tare su sun riga sun amince da shi Allah subhanahu wataala ya yabe su wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya yabe su da wannan aya su ne mutanen Madina waɗanda suka rika raba dukiyoyinsu ga muhajirai waɗanda suka yi hijira bayan Allah ya yabi muhajirai ne tukunna Allah ya yabi mutanen Madina domin Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun muhajirai sun bar dukiyarsu fi sabilillah sun haƙura da ita sun kyale kasuwancinsu sun kyale jama'arsu sun kyale danginsu duka fi sabilillah suka kaura su kuma ansarawa sun fito da dukiyarsu da iyalansu da duk abin da suka mallaka da kasuwancinsu suka tari waɗannan suka ba su cikakkiyar hospitality da kara da duk abin da ya dace suka karɓe su suka ba da dukiyarsu wa'annan kuma suka kyale dukiyar don Allah wa'annan kuma suka ba da dukiyar don Allah haka shi ne sai Allah ya be su wa'annan lil fuqara wa'annan kuma allazina tabawwa'u ad-dara wal imana shi yasa sai Allah ya bi kai ma waɗanda suke son su ma Allah ya yabe su su ne wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim duk na baya da suka zo ila yau da kiyamati har mu yau dinnan da muke zaune in mun ji daɗin abin da suka yi muka jinjina musu muka ce Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu to mu abin da Allah ya ce mu rinka faɗa kenan in mun faɗi wannan za mu ɗaukaka za mu samu daraja duniya da lahira in Allah ya za mu kasance tare da su a gidan aljanna Allah ya sa mu kasance lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina dukiyarsa abinan taguwarsa ta durkushe a inda Allah ya umarce ta wadda wannan gurin shine zai zama masallaci kuma shine zai zama masaukinsa bayan ta durƙushe a inda zai zama masaukinsa shine gidan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu an bayan dukkan kabilun Madina sun yi kwaɗayin manzon Allah ya sauka a gidajensu sallallahu alaihi wasallam Allah bai yadda ba sai in bai ga daman ya ta sauka domin da manzon Allah ya zaɓi wata kabila ya ce anan zai sauka to da an samu matsala za a ce yayi son kai sai Allah ya ce taguwar manzon Allah ita za ta nuna kaga dai ita dabba ce kuma umarni ne daga Allah daga taguwa tana tafiya bayan ta nuna inda zai sauka gidan abu ayyub al-ansari khalid kenan al-ansari radiyallahu an a lokacin da ta nuna wannan guri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma za ta nuna inda za a gina masallaci kowa yana cewa shi zai bada gonarsa wani ya ce zai bada gidansa aka ce nan ma a jira Allah ne zai umarce ta za ta nuna tana zagayawa tana zagayawa bata tsaya ko ina ba sai filin wasu marayu masu suna sahal da suhail wannan sahal da suhail su ne marayu guda biyu wanda suka mallaki waɗannan gona suka mallaki wannan gona wadda a cikin da akwai makabarta ce akwai kaburburan wato mushrikai a cikin wannan gona akwai manya-manyan bishiyoyin dibinai a cikin wannan gona manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tone kaburburan mushrikai a kai shi wani guri a bunne aka tone aka kai su wasu gurare aka bunne su sannan aka sare bishiyoyi sannan ya ce zai sayi wannan gona yara guda biyu marayu suka ce mun ba da ita kyauta ya ce a'a ko marayu ne ni zan biya da kuɗin aljihuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ya nuna wa mutane karfin hali da jarunta irin tasa kowa a cikin mun nan ya shirya a zuciyarsa cewa zai sayi fili don gina masallaci ba wai mu rinka zuwa mu taru mu gina masallaci sai mu sake jiki kuma duk abin da zamu yi wasu wasu sun kawo taimako ba ku ɗau takardu kuna cewa za mu sayi filin gina masallaci duk gari ku zagaya in duk ake taro ku ce sai an ba da kuɗi an yi taimako don za ku sayi filin masallaci wa zai muku sallah kuma sai ku nemo mutane su muku sallah saboda haka a gane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace zai saya ya biya kar mutane su rinka zagayawa da neman taimako don sayan filin gina masallaci ba mun tallafi bane in wani ya gani ya zo ya taimaka a yayi daidai amma da kar a sakankance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ba haka yayi ba kar kuma a zo a fara gini a ce to kuma ku zo ku karisa bari mu zagaya mu nemo a'a ko a ruwa kuke sallah masallacin da kaɗan kaɗan ana ginawa har wata nan a ruba da a samu damar rufi ba har na bayan ku ko kun mutu wasu zo su gada su rufa insha Allah kuna da lada cikakke na kun gina masallaci ya kamata al'umma musulmi su mu koyan irin wannan tarbiyya daga wannan tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu rinka kwantawa muna jira wai wasu zo su gina mana wasu zo su yi mana kaza makaranta ma wasu zo su gina a'a kowa yayi abin da zai yi abin da ka gina shine naka a lahira ma indakum yanfad wa ma indallahi baq don haka ayi kokari Allah ya samu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira a wannan wata ashahid shine mu gane cewa wannan wata yana da muhimmanci a rayuwar musulunci a rayuwar tarihin musulunci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gogormaya da dukiyarsa da rayuwarsa da karfinsa da jikinsa da duk abin da Allah subhanahu wataala ba shi dama don tabbatar da tauhidin Allah bayan ƙasa lokacin da ya je madina ya samu ahlul kitab suna azumin ashura azumin ranar goma ga wannan wata shi ma ya azumce shi kamar yadda anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma ashura hadisin abdullah bin abbas radiyallahu anhu yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumin watan ashura ya kuma umarci mutane yace su yi azumin ranar ashura goma ga wata kenan yace kuma mutane su ma su azumci ranar sannan ya ce in Allah ya kai rayuwata zuwa baɗi to zan azumci tara ga wata dai malamai suka ce in mutum bai azumci tara ga wata ba saboda mukhalafar yahudu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar ya azumci tara ga wata da goma ga wata saboda su yahudu goma ga watan kawai suke azumta kafin a saukar a wajabta azumtan wata ramadan ma ana azumin ashura ne azumin goma ga wata domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da haka duk wanda yake da iko in dai ba rashin lafiya ba ya kamata ya azumci wannan rana ta azumin ashura goma ga watan wannan rana a wannan wata goma ga wannan wata yau an yi ta samun maganganu mutane su ta yi waya suna cewa wai gobe ne tara jiya kenan gobe ne tara ko jibi ne kowa sai bugo waya muka mu duka mu iri ɗaya ne muna jira ne mu ji cewa shugabanninmu su ce yaushe ne ranan ɗaya ga wata an ga wata su sanar in sun sanar shine ranar azumi wato sai mai lissafi daga ranar da suka sanar kowace ƙasa suna da shugabanni a musulunci wanda suke sanar da su cewa yau ɗaya ga wata a satin da ya gabata har mun ce biyu ga wata bayan an sauka a mimbari sai aka ce mana aka yi mana gyara sarkin musulmi ya sanar ɗaya ga wata ranar juma'a da ta gabata in ɗaya ga wata na juma'a da ta gabata yau takwas ga wata kenan kamar da sanarwar sarkin musulmi take bayyanawa a saudiya yau tara ga wata ne a najeriya sanarwar sarkin musulmi yau takwas ga wata wannan duka ba laifi ba ne in mun bi umarni wannan wajibi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku bi umarnin shugabanninku wani ya bugo mu waya jiya yace kai a bar maganar sarki musulmi a bar maganar sarki musulmi lalle gobe ne tara ga wata wannan ba karamin kuskure bane ba karamin laifi bane amma dai a lokacin ban ce masa kuskure bane gaskiya a waya din sai dai ku sani cewa ya ku bayin Allah mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba matukar suna biyayya da shugabanninsu ba za ku gane tasirin shugabancin shugabanci ba da sauraren kalma guda daga gurin al'ummar musulmai su saurari mutum ɗaya musu umarni bisa shugabanci su bi wannan abun ba sai wani abu in ya faru nan ne za ku gane cewa lalle wannan abun yana da muhimmanci ba ma fatan abun ya faru Allah ya sa Allah ya kiyaye amma ku yi biyayya saboda shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku rena mutum ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da bakin fata kai a wasu riwayoyi wa ala ra'asi zabiba ko da akwai toni toniya a kansa saboda tsananin ƙauyanci amma sai aka ce shine shugaban ku to in yace ku yi kaza kaza shine kaza in dai ba sabon Allah bane ku yi wannan shi yafi muku alkhairi wannan fa sahabbai manzo Allah yake gayawa masu daraja fa jajaye da sauransu to shi yasa in an ce sarki musulmi ya sanar babu laifi ku yi sa'a ce misali yanzu sanarwar Najeriya yau takwas ga wata gobe tara ga wata gobe in muka dauka cewa tara ga wata sai muka yi azumi a ce ko Saudiya din kaga yau tara ga wata gobe kuma goma ga wata dama asalin azumin na goma ga wata ake so a yi to in muka yi azumi gobe sai ya fatsa goma ga wata sai zama su suka fi mu gaskiya babu laifi jibi kuma sai muka saba wa yahudi sai muka yi azumi sai zama sha ɗaya ga wata babu laifi mun yi daidai in ko muka zama mu ne muka fi Saudiya daidai sai muka yi azumi gobe sai zamanto tara ga wata jini sai zamanto goma ga wata shi kenan daidai wanda ya kuskure ya yi abu yana da lada domin istihadi ne da kokari ko shugabannin nan ba tsananin kokari suke yi ba ba sa bacci dalilin mu duk da cewa suna da kuskure ba za ka taɓa raba ɗan adam da kuskure ba ko malami ne ko huduwa yake yi ko me yake yi ko yana da kuskure amma ba a ce ka kalli kuskuren mutum ba ka kalli kuskuren ka aka ce shi kuma in kai kuskuren sa in masa addu'an Allah ya sa ya daina ko kuma ka je kai tsaye ka masa gyara in dai da gaske ne in ba za ka yaba gaya wanda zai iya masa gyara ya masa gyara in ko shugabanni kuka ce mu kyale su muka kyale su wallahi za mu sha wahala komin raunin shugabancin su komin raunin su a al'umma ran da aka ce a kyale su aka kyale su aka yi watsi da su wata rana za mu zo a guje mu rasa inda za mu shiga shi yasa shekul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa da ku yi kwana ɗaya ba shugabancin shugaba wanda ku yi shekara 60 karkashin shugaba azzalumi ne yanka ku yana dukan ku ku yi shekara 60 karkashin shugaba azzalumi ya fi alkhairi akan ku yi kwana ɗaya babu shugabancin shugaba akan ku ya ku al'umma musulmai ba muna faɗin wannan don komai ba wani zai ce kai wasu wa'innan kullum sai su to ya za mu yi haka manzon Allah ya ce ko kana so ko baka so wallahi shi muke so ko kana so ko baka so shi muke so ga hadisai da ka duba kitabul imarat a cikin sahih muslim iya shi zamu bi kawai wallahi da manzon Allah ya ce ku zagi shugaba wallahi kowa ya shugaba sai mun zage shi kuma akan mimbarin zamu zage shi ina manzon Allah Allah ya kare shi ya umarci mutane da su zagi Allah ya kare shi da ya umarci mutane su yi ta'addanci Allah ya kare shi da ya umarci mutane su yi tarzoma don haka ya gaya wa mutane abin da yake shine daidai ya ku al'umma musulmai in mun yi abin da manzon Allah ya ce ba don wai duba wani shine wani ba a'a kawai don duba manzon Allah shine manzon Allah kuma shine fiyayyen halitta to za mu ci nasara duniya da lahira Allah ya samu dace zaka ayi azumi tasu'a da ashura insha Allah ta'ala Allah ya bamu lada Allah ya bamu ikon yi waɗanda ba su da lafiya ba su samu daman yi ba Allah ba su lada su ma saboda niyyar da suke da shi Allah ya gafarta mana kula mu ya yafe mana zunuban mu cika ciki da ake yi wannan bid'a ce nasibawa su suka kirkiro suka sa a cikin addini don wai suna karkata zuwa ga cewa wai su suna son alubaiti rasulillah wannan ƙarya ne akwai baƙin ciki na ranar ashura da su kuma yan rafida makiya addinin Allah makiya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koye suke yi suna wannan ƙarya ce ko sa baƙin kaya ranar ashura wannan wannan tsari ne na fasadi da barna ko yanka biki ko shafa bakin tukunya a fiska duk wannan ba tsarin addinin musulunci bane manzon Allah bai karantar da shi ba sahabbai ba su yi shi ba yawo da nuna bakin cikin ranar Ashura duk wata aqida ce daban sabanin aqidar addinin musulunci amma addinin musulunci abin da ya umarni manzon Allah ya umarni kuma ya aikata da kansa shine azumi ranar Ashura duk wanda ya wani abu sabanin haka yayi wani abu daban wajen addinin musulunci man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad don haka an mayar masa kayansa ya ku al'umma musulmai ko kallo kar ku fita yi ga wanda yake yin abin da yake sabanin addinin Allah wannan yana nuna cewa yana burge ku wannan ba daidai bane lalle ku zauna ku yi abin da Allah subhanahu wataala yace ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi kar ku yi tarzoma ya ku bayin Allah ku kasance cikin nutsuwa ku karanta alqur'ani ku yi addu'o'i a wannan rana ku yi ibada cika ciki wai ka ciyar da mutanen gidanka abincin da ba su saba ci ba wannan bid'a ce ba daidai bane ba gaskiya bane dukkan abin da aka kirkiro aka faɗa akan wannan malamai sun ce ba gaskiya bane bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba nasibawa suka so su jawo hankulan mutane su dora su akan abin da ba daidai ba rafidawa suka jawo suka so su jawo hankalin mutane su dora su akan abin da ba daidai ba wai suna fishi don an kashe Husaini a faɗar su wannan ba gaskiya bane ya ku bayin Allah ku rike addinin Allah ta hanyar fahimtar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai mafita Allah samu dace إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبصيام عاشوراء فاتقوا الله عباد الله اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو البر الرحيم اللهم شوف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على كل مسلم أن يأخذ الدروس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر والمجاهدة وكل أشياء كثيرة يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع المسلم أن يستنبط أن يستنبط الدروس أو يقرأ ما استنبطه العلماء من من الدروس المهمة خلال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أو شر اللهم أشغله بنفسه ورد كيده عليه اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ذرياتنا أو أموالنا أو أنفسنا بسوء أو شر أو مكر أو مكروه اللهم عليك به إنه لا يعجزك يا ذا الجلال والإكرام اللهم شتت شت شمل أعدائنا يا رب العالمين وفرق جمعهم وردهم إلى أنفسهم أذلة صاغرين اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غومبي ونيجيريا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله